أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haduwarmu a markas ahlus sunna wal jama'a wanda ke ambarkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna sha ɗaya ga wata na Rabiul Awwal hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya dace da takwas ga watan sha ɗaya shekara dubu biyu da goma sha tara a sati da ya gabata mun zo ƙarshen suratul hijr kenan yau insha Allah za mu tashi farkon suratul nahl bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون
maganar da aka akwai mai mota ƙarde karanci sankantan ya bar mota abu ne ƙarde karantan karanci sankantan ƙarde karanci sankantan أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون أنوى wannan sura suratul nahl irin surori dai na makiya wanda suna karantar da mu maganar tauhidi da tabbatar da tashin kiyama da magana ta imtina da Allah ke na ni'imomi na muku kaza ni na muku kaza ni na muku kaza ga mai hankali waɗannan wanda ya maka wannan ni'imomi shi kadai bai yi tarayya da kowa ba kenan zalunci ne ka gama shi da wuta kan tabbatar da magama da Allah subhanahu wa ta'ala yawa bayi dan duk abin da yake zuwa a yayin kiyama ne za a kutse bayi Allah ya raya mu a wannan rayuwa ta duniya mai suna duniya ma'ana rayuwa ta kusa hayatul duniya kayan hayatul akhirah rayuwa ta ƙarshe kenan duk abin da za a yi a can ne ake magama don sakamakon rayuwa da aka yi a nan duniya shine babban kira da Allah ke ma bayi wannan rana ta kiyama duk a kai a kawo babban lamari wanda ya je babu tauhidi ya zama yawo da duk wani abu idan ba tauhidi ba ne ba ana iya ma ba ka sha wahala wata ran ka tsira amma wanda ya je ma Allah da shirka da Allah ba magana gyara sake magana muhimmancin tauhidi a cikin rayuwa ta ta bayan Allah wannan rana tabbas ita ce ake kira a madashin wanda kuma zamunna masu yawan gaske ayyuka kuma zaune inkari suna aiki da karmar kwallosu ya za a yi a mutum ya mutu ya lalace a ce ya dawo an zama kasa an zama kaza duk wannan nan ne mutum da ke ciki masu yawan gaskiya ne a yi kiyama gari masu a kawo yamma mu kace kiyama a zo da kiyama gari kan wannan ne na Allah ya fara da ata amrullah dan Allah aiki da shi ga tamari abin da ya wuce dan abin tabbatacce ne kamar da ya kare a ta amuru da al'amura da kyama ta ya zo kamar an ya kare ba za ta sta'ajilu kan mulka neman gaugawa a kawo kiyama in gaskiya ce maganta ba ku kare tana da ya kama kare ne ba kiyama ta kare an kare kama da ya zo ne illa Allah subhanahu wa ta'ala ba mu labari halin suwa ne na magana da gaugawan sauwa يستعجل بها من لا يؤمن بآياته فإذا أمر المشركون منها wanda suke wanda suke mana marasa imani su ne suke gaugawar da zo eh amma wanda zai haɗa wani shukura mina wanda suke imani tsoron tsoron suna tsoron da mai kan ta zo a wani hali za su sami shi mara imani cewa a katon gaskiya a katon amma masu imanin tsoron mawunin kiyama suke tashin hankali su iya kan maganin kiyama musamman a wani hali za su sami gabakar karanta kin halin marasa imani ne gaugauta a kawo tsan gaskiya ce maganta Allah ce dai wannan ba za ta sta'ajilu ba a buƙatar gaugauta ta tazo subhanahu wa ta'ala amma shi Allah ya tsarkaka Allah ya girmama game da duk abin da suke tarayya da Allah ko ma menene za a gama shi da Allah babu wani abu mai kima mai girma mai daraja wanda za a zasa ba za bashi matsayin Allah kuma mene ko mene ne ba wanda yake tarayya ko daidai da wala mai kunna kufuwan ahad Allah ne ya kufu duk wani abu na suna Allah safa duk wani aiki na Allah duk abin da Allah yake Allah ne kunna kufuwan bai da kufu babu wani abu na Allah da yake tarayya da wani kowane ne bawa yake na Allah duk zarafe shi duk mutane shi ko mala'ika ko mutum ko annan ko manzo babu wani ne wanda yake da wani abu na Allah a hannun shi Allah shi ne mahalicci mu yi kuwa kan hakin Allah bai dacewa a zama shi da wani Allah subhanahu Allah ya tsarkaka shi tasbih subhanahu wa ta'ala amma yushrikun Allah ya tsarkaka ya girmama game da duk abin da suke gama shi da shi Allah mana ya kare haka ne yace gaba
ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده على من يشاء من عباده أن أنذروا أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوا تتقون نعم ينزل الملائكة بروح من عمل على من شاء من عباده Allah subhanahu wa ta'ala shi ke saukar da mala'iku da wahayi za su zo da wani umarni da yake wannan saƙo da za su ci zuwa ga wanda ya so a cikin bayan shi na Allah ya tabbatar cewa shi ke zaɓar wanda yake wanda ya so ya aiko shi a matsayin manzo ba da ku ke so ba ya za a ce Muhammad wannan kaza kaɗan kaɗan maraya gawar gawar ne a Allah shi ke saukar da mala'iku da wa'ayi wani wa'ayi kuma sai zama da shi alamun shafin ibadi ga wanda ya so a cikin bayi Allah ya su tafi ina mana ga tushen mu'min has Allah shi ke zaɓi a mala'iku da wanda ke so ya aiko da shi haka a cikin mutane Allah shi ke zaɓi wanda yake so ya aiko shi a matsayin manzo yana abu ne a hannun Allah ba wani ba a hannun wani ko a ra'ayin wani Allah abin da ya so ke yi shi ke zaɓen wanda ya so ya aiko shi a matsayin manzo kai ba naka bane ba naka bane zai wani ya kamata wani ya kamata wannan lamarin Allah ne shi ke zaɓen wanda ya so ya aiko mishi wa'ayi a cikin bayan shi kuma aikin da ake ma dukkan umarnin babban umarnin da ake ma dukkan manzannin Allah an anziru ni gargaɗi ga mutane annahu la ilaha illa ana fattaqu cewa babu abun bauta da gaskiya sai ni kaɗai Allah da haka ku ji tsoro na ku bi dokoki na a taɓawa shi ne bin abin da aka ce ka yi abin da aka ce ka bari ka bari kai Allah ya mana umarni ya umarci manzanni su gaya bayi su kaɗai ta Allah da ibada kuma su mutu masu takawa masu bin umarnin Allah na umarni kuma masu barin abin da Allah hana wannan shi ne aikin dukkan manzannin Allah kaɗai ta Allah da ibada tunanin bawa bayi kan su tsoron Allah ya ce gaba
خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق السماوات والأرض بالحق الله سبحانه وتعالى ya halitta sama da ƙasa don gaskiya don manuwa ya ji zai lalzina a sauri ma'aminu wajen da lalzina a hankali bin husna Allah shi ne ya halitta samai da kasai don munuwa daga cikin munuwar halittar samai da kasai ya aiko da ya halitta bayi ya ba su umarni da hani Allah zai da sakamako na ginin gida ne na jarrabawa na aiki ya ji zai da zai a sa'u bi ma'amilu Allah kina akwai rana wadda Allah ya shirya da aka mulda aka bude surar da ita ranar kiyama Allah ya wannan rana rijilin suna sauri wa amin dai sakawa masu mugun aiki da irin aikin mummuna kuma wajen da zai hasa rubin rusuna su kuma masu kyautatawa Allah saka musu da gidan aljanna wani ke shi ne wani wani halittar duniya Allah ya yi mu dan bayi muke e bayi muke zai ba umarni da dokoki wanda ya kyautata sakamakon gidan aljanna wanda ya taurin kai gidan wuta Allah haka ya tsara duniya ba zan kun dan a more a yi abin da aka dama ta kafa a watsi a ga munuwar a dukkan fari ya ce nan ma za ka ce wani ta'ala an ma yi Allah ya ɗaukaka ya ɗaukaka game da duk abin da suke gama shi da shi Allah ya yi kari haka Allah ce an annan da wannan labarin cikin tsikursi Allah subhanahu wataala na cewa an adana shuka an shirka faman amila amalan ashaka fi min ghairi takatu wajhaka Allah ce ni ne mai wadatar kowa game da tarayya na yi kowa kin tarayya da wani ta da haka duk wani aiki da kai sai ka gama wani da ni na barka da kai da wanda ta gaba nan ba wani cikin ban cikin shi bai ba Allah ne bukata ta kai da wani kawa eh shi Allah ne bukata shi kina Allah ya daukaka game da duk abin da suke gama shi
خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين kashi da kima da arabi ke khalaqa lil insan min nutfatin fa da wa khasmu bi nan Allah na kwado matsayin yadda dan adam ke taurin kai ko mamaki kan bayan da ta doshi Allah ce khalaqa lil insan min nutfatin mun halici mutum Allah ce ya halici mutum min nutfa daga wani abu daga cikin dugon mutum fa idza huwa khasimun mubin sai ga wanda aka halitta ta wannan hanya amma shi yanzu mai rikima akan tada shi akan halitta shi akan matsayin shi ga dai yadda aka yi ka ka ce mai wannan matsayi ina kai ina rigima kai da kai ta wannan hanya kuma kuma su ga kai ne mai rigima kuma rigima a hili karar a hili can cikin yasan Allah cewa
أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم na Allah ya gudu da wautar mutum Allah ta awon lamarin awon lamarin insan shi mutum bai gani anna khalaqana min batun fa da khasimu bin mun yi shi daga tsogo na mani amma mai wannan halin fa da khasimu bin ya ga shi ne mai rigima kuma rigima a yi karara wa daraba lana masalan wala sai kharqa ayake buga mu Allah misali ya za a yi wata ruwaya ubai bin khalaf wanda ya san cikin yawon sinadi haka asirin wayo sun zo kowa da zuciya da su ya muhammad shi wani ya zo ya nufi kashi ya rika ya ta kashi ya canza ya muhammad yanzu kai kake cewa wannan allah zai halitta wannan abin wannan kashin bayan ya rika ya zama kashi ya shi kashi wannan za a tada a mai halitta a mai rai jamar kai da kalmar zurba kashin kake abu zai baka yaza haka zai yi wannan kashin ya rintuke yana ce a ce a tada shi a mai rai maza da ce na'am mun tuka da su mai ba su su ma shirin ilan na ce tabbas haka da Allah zai zai kashi ka kuma ya tada ka ya ka dirka gidan wuta a ce kai kasar ka wannan aya kenan wa daraba lana masala mun ta halka da adam iya buga mu Allah misali ne ya za a yi a tada shi bayan ya lalace ya mance yaya aka yi shi wani sai harta ya mance yaya shi can da aka yi shi babu shi wani tambaya da yake ya za a yi a tada shi wanda ka ce manufi ya zama rami waye da zai tada mutum bayan ya zama kashi mun yi riya da wani waye zai tada mutum waye rami mun yi da zama rami waye zai tada kashi bayan ya rantake kul yi hada zai an sha wani mara ga ya mishi wanda yi ta can da babu kashi wanda ya wannan kashin babu shi shi ne zai raya ta can cikin sarai na kuma zai mutu na bai zama
أعظام متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أئنا لمبعوثون خلقا جديدا تشهد كده وإذا متنا وكنا عظاما yanzu idan muka mutu ترابا wa kunna turaban wa izama yanzu idan muka mutu muka zama zo kasa ko muka koma muka muka shi muka zama kasa kuma za a sake tado mu sabo azza Allah ta kun kunu قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا
nan wai mamakin dan adam mun mutu mun zama kashi mun zama kasa a inna da fi khalqin jadid kuma za a sake halitta mu sabuwa kun wannan mamaki Allah ta ga musu kun kunu hijaratan aw hadidan aw khalqan mimma tabdusu ba magana kashi da kuke mun zama kashi kasa a Allah ta ga musu ba kasa ba ku zama ko ku zama ƙarhi kai Allah ce ko ma wata halitta da fita ta ji wannan ƙarfi ta ji ƙarfi ƙarfi ku zama duk kenan komi ba dutse ba ba ƙare ba abin ma da ya wannan ƙarfi kenan mutum yaqulun wannan shi a cikin qur'ani zai na mu'jiza wannan abin annabi iya magana da kafirai wannan jawab da saboda wannan aya kuma ya mishi ga abin da ka gaya musu bayan ka gaya musu ga amsa da za su baka eh wannan da ya ce za su ce maka man yu'idina idan ba ka san ta musu wannan aya ga jawabin su man yu'idina waye zai maido mu bayan mun zama kasa sabuwar halitta قل الذي فطركم اول مره ya musu wanda yake wanda yi ku can da shi har kirkira ku wanda har kirkira ku shi ne zai maido Allah ce fasayun zumu na ilaika rusa idan ka ba su wannan jawabi za su je da kai kada za mu sa ka haka wannan haka yau kana da jirgin na da wacce da ƙur'ani da na gurin sun ga halin su da kuma yakwar dai wanda wuri ne ƙur'ani zai da musu na cewa baka ce ra'ayi ne wannan iya magana da kafirai kuma an shigo da alƙur'ani ka hai a ji a karanta aka fata ayi an makaranta ta fai amma ga jawabin za su wuce eh su yi mamaki kan meno su bayan sun kashe da kasa Allah ya ce ku zama wani dutse ko kare kuma abin da ya wannan za su ce maka waye zai mai domi to kai ce musu Allah da yi ku da farko bayan babu yace za su gida maka za su gida kai kuma yaquluna mata hu za su gida maka wai to yace za a yi ta dole wala baka yace kul asali kuma ce ta musa ta kusa kiyama yan wata wannan kai Allah iya magana da dan adam kinan bai dace ka kai min wannan rauni rika mamaki waya za a yi na zama ƙasa na lalace duk abu ne kwalluwa ce ga kwalluwa can da ya kai wanda ya da warko babu kai kuma shi ce zai sake tada ka mai amma maki da mai hankali haka na tada ko abu ne mai sauki a wajen Allah yanzu da bayan Allah tabbatar mana raunin dan adam da rigimar shi ta inkarin tashi da kiyama سألك جهن كلهم والأنعام خلقها والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون
نمكم هلا شيء نم مدى كل الله سبحانه وتعالى هنا شنهدا أكن توحيدي na uluhiyya ana shubuɗe shi ta bidin uluhiyya Allah ya so ya kai ka ka gane muhimmancin kaɗe ta shi da ibada ta yi jiran wasu ni'imomi da kaza da kaza da kaza duk wannan Allah shi kaɗai wannan ni'ima kuma kun yarda yanzu da ka yarda wannan wannan ni'ima jami'ita to gane shi ne wani abu ya yi shi kaɗai bai tare da kowa ba haka kenan wajen bauta bai kamata kamar shi ba yace wal an'ama khalaqaha lakum dabbobin ni'ima an'am raqun saniya rago tinkiya akwai kadan ne wannan Allah shi ya halitte su kuma ya yi su dan ku lakum dan ku lakum kuma fiya jifun wa manafi a cikin lamarin dabbobi na ni'ima kuna yin kaya na maganin ɗari da sauran amfani da kuke da nono ko a ta madara da abu da yau kuke amfani da yawa a jikin waɗannan dabbobi ta Allah ke cewa أولو أن خلقنا لهم من أمر أدينا أنعم قلنا ما لكم
نعم أولم يروا أنا خلقنا من أمة أدينا أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عمل أيدينا مما عملت أيدينا فهم لها أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون
can mutane cewa awalin yau shin mutane ba sa gani anna halakana lahum mimma amilat aydina an'aman fahum alhamalikum saboda ni'ima da Allah ya mutane ce mu mun ce ku gani ba mu muka halitta muku da dabbobi na ni'ima ana nan mun yi su ce mai ma amila ta aidina abinda hannun mai mana Allah da kai shi karshe al'ama iya karshe amma fa hum laha maliku aka ba ka mulkin su shanu na dubu shanu na dubu rakumi na kaza akuya ta kaza kana jin kana kan alfahari da dabbobin naka Allah ya kai shi amma ya ba ka su mulkin kai ne kai abin da ka ga dama da su wazirna lahum ta na sauƙaƙe muku waɗannan dabbobi فمنها ركوبهم ومنها ياكلون daga ciki ku hau ku ci kamar kuka kawo alhali Allah ya kayan shi amma ya ba ku mulki a hannu ku yi abin da kuka ga dama da su ku hau ku ci ɗan kuma san raƙumi ko saniya idan suka haukace ba ka hau ba kitima mai ruwa kitima mai ruwa ko zan mai da yaro ya kuma yaro ta shekara bakwai ya ce yaro daga dare ya kashi gida ya je yaro za a kashi da kai gida ruwa wannan kenan ni'imar Allah ne sauƙaƙe ma bayi da waɗannan wannan aya ce ni'imar Allah ce gare ku shi ya kawo shi amma ya sauƙaƙe muku kamar kuka ka kuka kuka ku hau ku ci shi ne ce kenan wal an'ama khalaqaha lakum wannan dabbobi na ni'ima ya halatta musu ku ya yi su don ku kuma fi hajjikun a ciki kuna kayan ɗari kuma na fi da sauran amfani da kuke da damar su ya ce wa min hata akulun kuma ne daga ce kuke ci ku ci komin a cikin nima ce wana abu na ahimi ba ce a fili da gabata amma mai wani nima godiya ya ce wa lahun fiya jamalu yana turihun wani da tasarhu kuma kuna ado kuna jin daɗi na ado lokacin haka magana farko aka magana dawo su ina turihun wanda sarwuna lokacin da suke dawowa daga kiwo kana jin daɗi a ci ai gasan dawo da gasan duk wani haka sun dawo daga kiwo eh kana muke yayi jin daɗi ba ne muke ga ba gasan sun kama hanya sun zo gida ka zo guda ai aka magana dawowa ba ka magana fita ba anta saboda dabba idan ta je kiwo ta ci ciyawa ta sha ruwa ta bulbul ya kawo magana adam ya ka har kawo maka magana dawowa daga kiwo ba huta ba aka har gabatar da magana lokacin kuna da ado a kansu lokacin dawo su da lokacin tafiya kana jin daɗi wannan dawo ka kana jin daɗi na farin ciki wani dabbobi ne duka duka wani ana wani gaba daya wannan ni'ima ce Allah da yi ya ce bayan wannan وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس هذا لازم يكون لكم تلوكي كاين zuwa wani gari mai nisa wani inda kai za a ɗora ma aka ba za ka yi na cikin ko daga cikin wahala ka yi jina amma ka ɗora ma cikin kai ma ka hau a cikin na rabakun da rabofu rai lalle bayi ubangijin ku Allah mai tausayawa ne mai jin ɗaya ga bayi shi mai wannan da wasu fofi lalle lalin da mai hankali ya mai wuya ya bi dokokin wannan mahalicci inna rabbakum da rahmu rahim wannan bangare kenan sai kuma wasu wata ni'imar daban والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينا ويخلق ما لا تعلمون
nan kuma wani nau'in na dabbobi su ma aikinsu daban can na ci a sha nono na kun ga wasu kuma suma ga wasu alloji daban ya ce wala khaira wal bilal wal hamid li tarkabuha wa zina doki wal bilal da alfadari kasan muna cewa alfadari jakin daji wanda bai gani a wannan ba wannan zai da ke bigashin ta miyar kudu miyar mele ko mele mele to mele shi kamar ya wuce jake ya wuce jaki amma da ta girman doki ba shi ne dalal shi ne zama cewa ko albadari ma albadari shi wancan wancan zai rufin zai bai ta ana kuma yan cikin daji wancan mai zahiri sun cikin daji shi wancan halaka ne cikin daji halaka ne kenan wannan da doki da alfadari wal hamir da jaki da tarkabuha wa zina dan ku hau ku yi ado wa ya halittu ma la ta'lamu Allah yana halittar abin da ma ba ku gani ba a gaba a cikin muna ganin su iri wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah ta shi ya da ku da abin da kuke aikata ma ta abin da kuke kera halittar Allah ce zikirar adam ya yi cikin halittar Allah ce kenan wannan shi ne asalin rigima da ya aka ware ake rigima yau akan maganar doki me yasa ba a rigima akan alfadari ko jaki aikata kamar ayar guda ce wala kunta wala khaila wala bidala wala hamil dan ku hau da tarkabuha wa zina dan ku hau ku yi ado wannan malaman tafsiri suna cewa dalilin kawo wani haya wani wuri aikin wannan bangare abinda suka yi ne aikin da suka yi cikin aikin su shi ne ɗaukar mutane lodi hau a yi bulago ba saniya ba ba saniya ba wadda aka yi ta dan a ci ko aikin ya kaca aikin gona cewa kenan nasi ya zo a kan haramta albigad da hamir a sunna anasar salama ya yi bayanin haramta alfadari da jiki amma dokiwa ya shahara a mazabata malikiya kan cewa haramu ne sai da a wajen imam malik ba haramu ba a wajen ma imam malik sai da kuma gidanku da yawa abu da yawa za ce a mazhabin imam malik amma ba ra'ayin malik bane ba amma bai shahara irin yadda ta zo muku mazhabar su mazhabar kanta makaranta makaranta ce malikiya makaranta makaranta ce akwai ta masar akwai ta andalus akwai ta iraq akwai ta ta aka ce ta da daban-daban ce akwai ta magrib kowace tana da ra'ayin nanan ya saba da nanan kowane ruwa shi kenan amma hakikan imam malik bai haramta duki ba shi ma da gargari kamar ibn kasir ke cewa yamma da take ba ran bane to yanzu wannan cikin wannan aya dan su ga cikin ana jama'a da dawani idan ka samu littafi na Imam Qurtubi almani a ce Imam Qurtubi san maliki ne ya tafsiri to kashin wannan aya san bayanin da yake ya tabbatar da cewa jamhur malaman fiqh da jamhur malaman hadisi suna kan doki halakali man kuma ya ce bayan ya bayarci wanda ya ce abin da yake hujja karara ya ce ya ce kul al-muhtar ta abin da bayan garar malami ya ce shi abin da yake hujja ya ce abin da yake tabbatacce abin da yake tabbatacce wanda nassi ke tabbatar da shi ya ce akan halittar doki ya ce sun ce doki doki halaka ya ba mu gani ba ba mu gani haka kamar kawai kamar kawai ba mu sun ce wanda ma ya ce doki halaka ne a ba shi wani ba annabi yau a sama a cikin cikin sai musulun cikin sai musulun ka san akwai kowa sai akwai mata fatatta a haibar ruwa bukhari ko musulun annabi sallallahu alaihi wasallam a haibar yakin haibar suka ta bakwai aka yi shi an zo an yi dahe dahe na nama an je an koro da wakai da jakuna an koro da yahudawa an yanka an yi tukwane kuma zana sai zo ya samu tukwane na jakuna da dawakai da sun daban daban sai ya sa duk naman da yake na jaki ne aka kiyaye tukuna amma sai aka ci naman doki ya bari aka ci doki ta wannan haramun to kenan inda har haram ne sai aka ci doki haka ɗan tabari ka ce ai wannan haibar auya aka shahin wari sai ga nan an kudin sai karuwa ya ta musulun hadisin asama take cewa na harna ala ahadar rasul sallallahu alaihi farsan fa akalnahu nabi madina ruwa musulun asama take cewa mun yanka doki a gari a madina annabi ya raye in muka ci sun fi sai muka to me zara kuma a ci a daji na ma da zaruru ce aka ci doki na ka ɗan uwa masalar doki gaskiyar magana lalle abu ne ya kamari ganin haka aka taso da taurin malikiya na jihar alau kamar haramun a nan gaskiyar magana hatta ni imam malik ba haramun bane iya wasa ta an samu karhanci ma ba haramci ba kuma ga nasoshi ne wanda yake na hadisai annabi sallallahu alaihi wasallam a gaban shi ya bari an ci ku ci wannan amma ka wancan a can da kuma gashi a madina an yanka an ci a madina haka kuma kuma ga shirin kuma ta kuma kurta bi ya ce mai mai malaman malikiya man kurta bi amma ga bayanin da ya ce mata abin jamhurin malaman malaman fiqh da jamhurin mahiyin malaman hadisi suna kan doki a nakan kuma ya ga ra'ayin su ce shi ma tana cewa a sayi rizqin da hujjar hujjar ce dalili ingantacce yace wanda hujjar tabbatar cin doki a nakan imam kurta na'am baba da muke yin wani ra'ayi nasi na magabata wanda yan uwa kurin mu muna nama kun ba ce da kasar kasar da ba zai gana amma saka sarfa an zo da an yanka damu an zo da ci aka wace ta azuba da ci to ta rasu da haram da ci ba haram ne ba ni bai cikin abincin garin mu kina wace ba wace da ta kasar ba kullum da wani da kare kai wani ba ce da ci ba amma wani yawon nace ya ci ba ka zo mashi mun je wata hotel a madina aka ba mu sana ba ku kai makin tsarin wannan na abincin da ke irgiri sai ga doki ta su mana kan doki ba wace doki ci doki wace doki kuna da baki hana cikin na wuka abin naman su take zuki a wutar a madina yin ce zan shiga bare ce bare zuwa doki ya cikin naman naman kuna na kuma muci kuma haka yan wa kenan kaga dai kira ita wannan aya ita wannan aya kurin tana magana ne akan dabbobi na riba kun Allah mana yace to anan idan ka ce misali akwai ruwaya sadaka musulun annabi sallallahu alaihi wasallam ya tare sahabbai yake ba su labarin cewa wani mutum iyakan saniya ya mata lodi sadakar ya ce magana إني لم أخلق لهذا ولكن إنما خلقت للحق تجي نيوا هالتين مدام ون دام هوا ni an halitta ne kurin da has da ake gona kurin ban ruwa da abin tura tura garama abin da ke noma da ake da dabbobi ni ne aiki ake na ke manzo Allah ya ce kun na amince na yarda abin ya wakana haka Abu Bakar da Umar sun yi su ba ta tsaya su da zaniya وحصل ده كده ثانية ثانية ده كده ولا ولا ثانية زي ما كده ده شو ده ثانية تقول نعم ثانية زي ما كده انت تبدا ثانية انت انا ايماني ده ده ما كده حق عمرك ده ايماني حق عمرك ده ايماني روح ابو خالد انا تنزلنا da aka yi magana ta ce an halicci ta turin saboda aikin gona ba cin da ta ce ba cin haramci da an yi da ramu kina wannan kurin labarin ba labarin aiki daga cikin aikin wanda gobe da alkhair da albigar da alhamir don ku hau ku a kurin ba ce ba an ce ce an ba ce cewa da jiro abu haram ba jiro su da jiro na kalbir da mulkin sauran su a gina gaskiyar magana kurin wannan lalle ya shahara a mazhaba a nan amma kuka fita abin minin da karara ba qur'ani bai ce haramu ba gani ba ba nasu qur'ani ko ba wani labari da alfadar da doki da alfadari da jaki don kuwa kwaro ba shi ba shi ba na faɗa abin da yake aikin su wanda wanda na ci ne wannan kuma na hawa ne shi ne magana ba aikin ko ne mai aka kawo ko ne aikin mai yawan aikin ko ne da shi gurin wannan shi ne gurin bayani akan wannan sai yace kuma yace kenan wani haila wani bidala wani hamira da tarkabuwa wa zina dan da zoki da alfadari mun ce muku uwa maganar jaki haramu ne amma jakin daji mai zane alaka ne an sada salama an haro to ma ka mishi ya ci shi aikin jakin daji alaka ne ya ce kenan wani haila wani bidala wani hamira لتركبوها وزينة وأكل أدو إتا ويخلق ما لا تعلمون ألا ينهلت أبنها مخلبا ka san ana ta yi irin da dabbobi abin hawa irin shi da sama tun daga belu har zuwa jirgi ta gaba da mu
وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين نعم وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر جائر ما تقول ما تقول جائر كده جائرين هذا هو جائرين هذا تلاوة شيء كده اسمع كده تلاوة شيء ما جائرين ايوه ده لا تيجي مره انا مره ولا مره انا يا ابو شو مره تيجي مره تيجي ولا بيجي مكانها مش كده جائر جائر ما جائر لان قناه دي بقى Allah subhanahu wa ta'ala ke mana bayani cewa wa Allah lafi Allah iya ga Allah Allah ya dora ma kan shi kasar sabiya ce bayanin hanya ta kwarai Allah shi ke dora mutane kan hanya ta kwarai ibnu kasir ya kada mana ruwayoyi wanda ya nusa da salam ya bayan cewa kenan wannan Allah shi ke bayyana maka hanya wanda ya ba hanya Allah shi ne ba hanya ta kwarai wanda ya ba ita ba ya ya kawo wannan ruwaya wanda imamu hajji da ya rubuta ruwaya ta inganta wanda abdullahi bin mas'ud yake wadi ya ta da jama'a yace wata rana muna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hatta hatta khututan da hatta da hatta hatta hatta mustaqiman ana yayi annabi da yayi wani kuntu da muna tare yayi wani kuntu dogo mustaqim a gaban shi to haka fito an yamin an shi ba ne kuma yayi wani kurtu yan zane kurtu dogon tarar ta tsak eh wasu kanana kurta ya kuma a gejin dogon a damar hagun eh wasa eh wasu kurta ya kanana kanana suna gamo da dogon haka da mai mana da ya zana mana kasa ya zana mana dogon kurtu mai kai tsak ba kwana da kuma da kanana sun gamo da shi sai ya karanta musu wannan aya وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون yace da manzala ya wannan kurtun dogo ya wannan kanana a gejin shi sai karanta wannan aya ta alkur'ani daga cikin al'amu ne ko tana daga cikin abin da ka ce mai so ya karanta wasai da manzan Allah ya kama hannu kama kama tsaye wasai da manzan Allah ya wa bai yawa yawa yawa yawa da mashi cikin ayoyi guda uku ne amara da magana shirka shirka da Allah aka rike wannan aya to wannan tana cikin wasiyar annabi yawa annabi yawa da mashi ta cikin aya ta karshe cikin wasiyar ya kanta wannan aya wa anna hada sirati mustaqim annabi wada wannan ita ce hanyar Allah mai kakkata annabi musu bayani da ta ya kurta ta sak ba kwana yace fattabi'u ku so masu imani ku bi wannan hanya ta Allah sak sunna sak bid'a sam ya ce fattabi ku bi wannan hanya ta ce wala tattabi usubula kan wannan ayat ta bari wannan ayat wannan ayat ta ta Qur'ani ayat Qur'ani ce ta ta da su ko cikin cikin amma cikin amma yace ku bi wannan hanya mai kakka amma wala tattabi usubula kar ku bi wannan kananan hanyoyi me ya sakamakon bin kanana kaga dai wannan ƙanana suna jikin wannan babba ga guda sak kenan kowa iya da alaƙa daga nan ya tashi an tashi kan hanya zuwa ya masaka misali saka za mu sai yamma wani ya gusu wani ya arewa wani haka ka taɓa hanya wanda ya misali an ce za a na mai ya kama mata mai kaje za a yi maka gusu kaje yamma za a yi maka arewa kaje arewa kaje yamma haka take ya ce kakku buɗin nan ƙananan hanyoyi wata ruwa don suka san iya cewa a kan kowace hanya ba da kusurin nan shekaru a kowace kan wata hanyar ƙananan wannan kowace akwai shekarunta dan ba ta Allah bace ta Allah ka ta sak ga wanda ya koya bayan ta yace kan wannan hanyoyin kanana a kowace akwai shedanin ta ya dubu ne iya kira zo za mu ta kyau zo za mu ta farada zo haka kowa haka mai kyau shi da barkuwa wani aya kawo wani hadisi wani aya wajen hatsarin bid'a kowa kira yake zuwa ga tawa ga tawa ma ba ta Allah ba tare ta yace ku bi wannan hanya sak kan ku bi nan kananun kanana me ya saka musu yace fa tafarraqa bikum asabi kenan kuna barin wannan hanya sak ta Allah za ta raba ku da hanyar Allah duk wanda ya bi da sunna bi ka ga wani ku wani daga shi ma kamata ya yi eh ya kabi shi da kun take shi ne shi kanin ta kowa yi in da ba an ce maka ba Allah ya ce manzo Allah ce dan uwa ba maganar kai ba ko ni cikin mu Allah ne bace ta taka shi hurhura ta kai zama amurta ta kai zama amurta فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير أهو منا مقدر حجر الله صد wannan ana kiran annabi ya mana bayani mu ga hanyar Allah sak ga yanda ya dora sai a nan Allah ke gaya mana shi ne manzon da Allah ya ko ba kai ba Allah ke rikon wani fastaqim kama umar annabi to wannan aya ta sa mu tashin hankali kan furura ba wa ta mu ba magana ra'ayi addini Allah ce annabi fastaqim kama umar ka tsaya sak kamar yanda aka maka umarni ba magana ra'ayi ba kai ba kake ga wanda Allah ya kuma da ma'aikatan kan manzo ga abin da Allah ke so ka tsaya kama hukunta ba kama hukunta ka tsaya kama umirta ka da cikin babu shi fasalli mu kama umirta kamar yadda aka maka umarni kullum ka kullum kuma wannan shi kadai ya ce wa man saba ma'a da duk wanda ya tuba koma ga Allah tare da kai kun fasalli kenan ka tsaya kan hanyar Allah yan wani akwai kashi akwai kadari gabin bid'a dalilta domin mutta duk da kashi bid'a abin ina wa akwai morewa akwai tashewa a bid'a a wa a kada a raya ba na yi eh dan adam tabi'a mutum ya kashi ne yi waka eh suka ce malama yana ce yana ce bata ko malama yana ce bata bata bata bata ne sai bata eh malama yana ce bata bata bata bata ne ba irin yadda ake da zuciya zuciya tana so ta ji kiri ta ji waka a ɗan raya za ka zuciya ta kaso amma ba hanya bace ke duk dadin da kanka bi ka tsaya akan umarni da Allah ya maka ga wanda ya aiko ya karantar da kai shi Allah ya aiko ya ɗora kan hanyar Allah kanka yarda da daɗin baka da daɗin baki hanya ko ta wace ce kaga nan ai kaga kenan nan kowa ta ki shi musulmi don kan abin da wannan bayanin ga zanen ga hannun Allah saka amma kowa ai danganawa ke shi ma musulmin ne na Allah ne amma ya bar ta Allah eh kowa iya tushe da wannan musulmin da hanyar Allah ke shi ma'ana yake amma kuma daga cikin zai dauka amma ya bar ta shi ne hadarin ya bar ta wani ba zai kai baka ci ba ba zai kai tashi ba yace dan haka فاستقم كما أمر كذا كما يدعك مك أمرني ومن تاب معك تدوم تتوب تارك كي مثل كشيء ولا تذكر كم كم تقول لي أنا بقول بعد عين ولا بيك عين بعد عين بعد يدعك تكون هذا لك الله kuma ta Allah me ya ma hutu gare ka kuma jinin ka ga bid'a tsari ba ka kanta duk da bid'a dole ne maka ga wahala ga azaba shi ne bid'a ga azaba ga wahala a duniya kuma ga tattaka azaba da lahira kan kau kama kai ga abin da aka ce maka kai kuma ba dan wa a cikin yau wane ne zai ke ibada ta ga bangaren sallah wata sallah za ka rubuta da ba wata sallah za ka rubuta da bi din da ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba sallah a tsayuwa daya sai wajen goma sha daya yayi bakara yayi ali imran yayi sai a tsayuwa daya yace zai sallah ko shi haka kumbura ai shi ta rasulullah ya kace ba kanka wahala kuma ka tana kumbura tana ruwa alhali Allah ya gafarta maka abinda kai ma kai to zaka a gaba yace afala akun abdan shakura zan zama to bawa mai godiya ba idan kun sallah ta manzo Allah baka iya manzo Allah baka iya tashi ma to kai baka tsaya a wurin manzo Allah ta maka ba ina kai da lokuta wani sallah wani ta annabi da ka baka iya gaba daya idan ka da mutunta to idan ka da lokacin wanda ka mata shi ya kamata ana ayi raka a hudu ko raka a takwas lokaci kaza a karanta kaza aya kaza ga ta manzo Allah baka yi ba a banza baka wahala ko dan azumin ne wani manzo Allah yake yi gashi nan dai na litinin juma'a gashi a kusa da sha biyar da azumuka da yake yi baka iya rusu an azumin ne in azkarki ne kullum da kullum an zama ta kullum a cikin mata Allah ya kashe da kullum da kullum a yani an a fir zama guda sai rabbuka firli wa tuba alayya in ka tawaba bi ne dari zama guda dari zama da dari amma da Allah da gashi nan me za a baka wani wanda manzan Allah wanda ya kaɗa na manzan Allah na kala kanka wa shi ne kaɗar bid'a ka wahala ga abin da aka ɗora ka kai ka yi a baka lada ka san koyi da al'adun da Allah ya maka ka san gidan aljanna amma ka ɗora maka ta ƙari nawa ka wahala a duniya jina kuma ka je da Allah ya ma azaba in bi gawar maka shi ne kaɗar bid'a na hada Allah shi da mu ma kan bid'a akan akan Allah shi da maka sunna Allah kare maka bid'a babu mai dan wani daɗi kamar sunna wallahi ba wahala eh ba wahala Allah bai kallafa maka wahala kuma ga lada eh ba wahala ga lada ma bila ga wahala kuma ga azab Allah kiyaye kenan wannan shine Allah ya ce kenan wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu Allah ce wannan ita ce hanya ta mustaqiman mai tsaka fattabi'u ku bi wannan hanya ba ta tabi usumul kan ku bi kananan hanyoyi fatafarraka bikum an sabili za ta raba ku da hanyar Allah ne ta zalikum wasakum bi ajwa wannan umarni na mun hanyar Allah ka ku kana da hanyoyi shine umarnin da Allah mu wasiyar da Allah mu la'allakum tattaqun dan ku zaman to masu jin Qur'an da aka zama Allah sai da Allah ya magana da yawa magana umarni ai kashe ta innahu bima ta'maluna basir Allah ce ku tsaya ina ka aka baka umarni ka tsaya maka minta ka tsaya ka baka umarni kuma ta maka to wanda ya zuba tare da kai Allah ya ce ku ce ku laka da ku haka tsara kiran ba a tsari yace innahu Allah kenan bima ta'alu basir Allah iya da abin da kowa ke ya san wanda ya daidai ya san wanda ya tsara na shi ne kenan Allah ya ce wa ala la yasatu sabil Allah ya daura kan shi bayanin hanya ta daidai ومنها جائر أتكي هنا أقول تستطاع أقول تراني شيء سبل أنا أنوي ده هنا سك كم قال أنا أنا شيء جائر جائر وانت ترى كبر عنيا قال أنا ألا سك أقول أنا أنا قوة جيكما تنا تيوا إذا ما تنتي أشد أشد وتو إيه تابر تعالى ما تابر تعالى إيه جائر جائرتي جائرتي الله تي ولو شاء لهداكم أجمعين Allah inda ya so kina Allah shi ya so tsara haka da mai bin da ga Allah ya bayanin hanya ta kwarai ga ta banza to kina haka Allah ya tsara dan ya yi wuta ya aljanna bai tsara ba kowa ya imani ya ce inda ya so sai kowa ya shirya to Allah bai tsara haka ba haka nan kakka yi mamaki akan wani ana ta kira ya ce ya ce ibe yi kai mai kira ma sai ma ba balai eh haka Allah ya tsara wani ya imani wani ya kiya haka sunan Allah ta ce haka idan ba mamaki kaga ana ta wa'azi musu kiya annaba ma haka suka zo suka da suka koma ga Allah abin da ke kanka kai yi kokarin bin gaskiya kanka wani a baka ka ba wa'azi a same ka wani kana kan sunna kai ma ka aikata abu a same ka akan hanyar kuma ka wani gaskiya ko ba abu ba ba ruwanka ta rage ga mutum kai dai ka wani yan wallahi an wanda daɗin gaskiya da ba hannun magabata in an ce wannan kaza shi ne gaskiya ka wani an ji ba a ji ba iya wata sai ma ka mutu za a gano da wani lokacin da ba su amur bin hanbal imam malik a tambayi tarihin suna raye wuya suka sha sun sha kashi sun yi kasu suka wuce kashi da raba da wuka sai su bulala da bulala kan zaka cewa ina da yanci ya zai ni nigeria ina duwa ɗin waye yake mai duwa a za a jihar su ma maburin duwa ba wani duwa da su kashi da ba ya fata wata kano imam malik a zane shi amur bin hanbal kashi yadda ka kashi suka ta mala za ka mutu kamar a yanzu maka ya fata wani dare ya ce zan jimurewa bulala sarki amma ban da jimurin azabar allah ana so a ce ya ce qur'ani makalubu yin shi akai ana ana cikin fitina ta malamai zai kuma malamai zai kuma malamai a cikin zamanin sai ta qur'ani makalubu ne ya zai qur'ani hada kan su musamman Allah ce ya ce qur'ani kalamun la ismu makalubu qur'ani magana Allah ce ba ta ce bane ba suka ce wanda ka abu sabo a kawo shi kuma malama ma malama malama da ke sanannu su sa sarki ya kawo shugaba kawai ya ce a qur'ani kar makalubu a ba shi bulala a zari a zari a mai da shi ko ya komo cewa na nan su za ka ce da imamu jima za ce wani jama'a ne ya ya kashi yin da kai ana da kwana zai mutu da wasu mutu wasu mutu ba Allah ya zama suka ce imam shi mai mai bashi kashi ya ce wallahi abin ya shi ma abin ya shi Allah kawai imam gaban nan kama karkun da aka yi ta shi ma abin ya abin da zai bashi amma dole ya yi ya ce wallahi ya ce zan iya jimunin wannan bular sarki amma da ya jimunin azabar Allah yan har amma bayan sun mutu aka zuga da arziki da kuma an ake zuska da sauri sun tsaya kan da kuma sai ake ta bayan sun wuce da kuma gani ma sun samu shugabanci haka imam malik suna rayuwa ko wani ba kuma mabiya ne haka nan kawai gaskiya ka wadi tarihi da miji ya aiki ko ture in wannan kusa kuma wannan ne shekaru kaɗan nan da ake magana magana hijabi ake cewa kayan rija ne kayan wuda hukumar da yara a kan magana makarantar mata suka ce ana zana ana waye makarantar mata na musu kuma karatu nan da yamma da ake sai mata suka ji mune mata da suna suka ce ake ji ana zagin su yau su mata suke masu kakari wallahi sai suke a makara a yi a makara mata suke sai jaru amma da kaga suke kujere su zama ta yara kayan kayan ninja ne amma dalla na ce duk abin da ake suke kowa gane su ai kwanan wani wani wani kai shirme wani wani wani kidi ba kidi ne wai ya ce ga guda wani ayo ayo to an aka ta ban dai wai zage wai jabi wai su ga guda wani ko ne guda wa sai shi ne guda ku musulma ne guda wa sai shi ne guda ku su musulma matan sabai ruwa bukhari musul ga ruwa da wani matan sabai daya wannan tace ummu sallallahu alaihi wasallam ya yi magana gida mu iya yace ku suke shi dalilin da ta zo dalilin da kaza an ga kawka yace ku suke shi ziraji guda kasa kusurar da ya zarfi a kasar da kasar da gida musu zirai ɗaya a kasar da kasar da kasa haka suka tsaye su har da kuma maliki ce da kuma tunani daga yadda aka yi ranko mai ga mata da zai rikin su yake sarka sura tana jan kasa aka ce ko da ka taɓa nagata kasar ka ba ta tsaye ta amma da ke ce kaga shirme ne a yau mutum zo tuwa kayan mudawa ne su zo su yadda da jama'a yau mai mudawa to wannan yawan zaka idan aka aka rike wuta aka sai yau da an gane ashe wani hijabin shine sutura ta iya mace da mutunci makarantar mata ashe an gano an bar mata cikin jahiliya ya kowani sai da aka ka a zo a yi dan ka a zage ku a can kun da kun wane ne ka can da yau da ai haka na komai kai gaskiya ba ka wani ka wani gaskiya idan da sabon Allah ayi aiki ko ka aika sarkina Allah ta rike mu kan dai dai Allah ya ce ne walau sha walau sha Allah ko inda Allah so sai shi da ku gaba daya ka san lokaci ko to ya ga babu lokaci to ran wa za mu tsaya insha Allah Allah kai mana ta sai mu rasa kan ayata goma insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته